أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل الذين يتبعون الرسول النبي الأمية Allah ya faɗa a ayar da ta wuce baya mun fassara ba'arinta ko kuma gaba ɗayanta ma an sake daidai dawowa ne saboda abin da aka ce da Allah mai karatu ya dawo da ita ne saboda an ce Allah ya siffanta ko kuma ya ambaci siffofin har guda tara na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ta mu ambaci guda uku jiya kuma aka tashi to Allah ya ce zai rubuta rahama tasa wadda ta yalwaci komai zai rubuta ta ga wanda suke masu tsoron Allah da masu ba da zakka da wanda suka yi imani da ayoyinsa kamar yadda aka faɗa a baya da lokacin da yake cewa Allah ya ce rahamarsa ta yalwace komai kome yana cikin rahamar Allah kuma ya karɓi rahamar yana cikin ta aka ce sai shaidan ya daga wuya ya ga cewa a ai shi ma shaidan tun da shi ma wani abu ne a cikin halittar Allah kuma an ce rahamar Allah ta yalwace komai shi ma kenan yana cikin rahamar ta zai tsira kenan sai Allah ya ce a zai rubuta wannan rahamar tasa wanda yake cewa ta mace komai ga masu tsoronsa da masu bada zakka da wanda suka imani da ayoyinsa sai shaitan duk bai wannan ba da ya imani da ayoyin Allah ai da ya sujada da ya bada gaskiya da ya sujada to dan haka sai ya fita daga ciki amma yahudawa sai suka shigo domin su ma sun yi imani da Allah kuma suna bada zakka irin tasu zakkar da aka wajabta musu to sai Allah ya ce a'a waɗanda dai zan rubuta wa ita wannan rahamar da nake cewa ta yi baki komai sai waɗanda ya tabi ƙunar rasula suke bin wannan annabin annabiya mai takama da wahayi al'ummiya annabi abin ba wa labari da gaibu da abin da ba a yi ba da abin da aka yi da abin da ake ciki shi ne annabiyu kenan sannan al'ummiya mai takama da wahayi wanda ba shi da malami sai Allah to sifa uku kenan sai ya ce allazi ya ji dunawo makatuban inda huffittau inda huffittau rati shi ne sifa ta hudu wannan annabin da nake faɗa cewa sai an bi shi sanar zan rubuta rahamar shine wanda suka same shi su ahlul kitabi kenan suka same shi a rubuce a wurinsu a cikin attaura da injila domin Allah bai ba da labarin annabi kawai a cikin littattafan baya ba ko kuma yasa annabawa suka ambaci manzan Allah zaran suna kawai a'a annabawa da yawa suna yin wato ba da labari da sauran yan uwansu annabawa amma shi manzan Allah ba labari kadai Allah ya taƙaita akan bayarwa nasa ba a cikin littafin a'a sai da ya faɗi labarinsa ya faɗi sunansa ya faɗi sifarsa ya faɗi sifar sahabbansa ma ya faɗi inda zai fito ya faɗi abin da zai yi ya faɗi inda zai hijira duk sun sani ya ji makatuba da inda fi taurati wal injila a cikin injila an ya zo a hadisi na bukhari wata rana ɗaya daga cikin sahabbai haɗu da Sulai ibn Amr ibn Awas yake ce masa ba ni labari Allah ya ƙara musu yarda yace ba ni labarin irin abin da Allah ya ambata na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin injila yace zan zan ku baka labari yace Allah ya sifanta manzon Allah a cikin injila da irin ba'arin sifarsa da ya sifanta a cikin alqur'ani a a cikin injila Allah ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira ai wannan ita ma akwai ta alqur'ani amma a cikin injila a wata sifatar sai ya ce anta abdi wa rasuli ya ya annabi muhammadu kai ne bawa na kai ne manzo na a cikin injila wannan yake yace san mai tukar mutawakkila sunanka a wuri na mutawakkil eh mai isa mai dogaro gare ni cewa kuma lallai za a same shi idan an masa mummuna baya saka da mummuna lakin ya afu wa ya gasa afuwa wa yake yayi gafara a cikin injila dai Allah ya cigaba da sifanta manzon Allah yana cewa zan daidaita wata al'umma karkatacciya da shi ya dinga bayanin sifofin manzon Allah a cikin injila haka kuma kamar yadda na faɗa cewa ba ma shi kadai ba har sahabbansa Allah ya yi bayani a cikin injila da attaura kaga ko bayani ya kare in ko da an gan shi sai a ga shine ba abin da Allah ya rage wanda daga an ga manzon Allah ba za a san shine wannan Allah yake bayani ba alistafan ba Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari Allah ya ce waɗanda suke suke tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu tsanantawa ne masu tsanani ne ga kafirai ruhama'u bainahum amma masu jin kai ne ga junansu tarahum kama an ce kaifa tarahum yaya za a gansu yace tarahum ruka'a sujada zaka gansu masu yawan ruku'u ne masu yawan sujada ne yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana ba abin da suke nufi da ruku'un su da sujada su sai falala Allah kadai da yardar Allah suke nema kawai kamar an ce yaya za a ga alamar su yace simahum fi wujuhihim alamomin su na nan a cikin fuskar su min asarin sujudi saboda gurbin sujudodi da suke suke da shi a fuskar su zalika misalhum ci taura Allah ce wannan misalin da kuka ji ina yi a cikin alkur'ani misalin da nayi nasu kenan a cikin at-taura iyana kamar an tambayi ubangiji to misalin su a injila ba ake wa masalhum fil injili misalin su ko a cikin linjila bari ku ji ka zarqin kai ka ce tsiro ne da ya fito akhraja shabahu da ya fitar da rassansa fa azarahu rassan ya ya karfafi shi tsiron da ya fito din fasta galaza ya kauri waskawa ala suki ya zauna a bisa digadigansa kada tar yujibu zurra'a sai wa zama wannan tsilan na kayatar da wanda ya suka suka shi li yaghira bihum al-kuffar dan ya afusatar da kafirai da su to wannan shine ko misalin sabon manzo Allah cikin me a cikin injila misalin wannan ba dan gaba ce ta zo a kawo shi ba warware wannan misalin da Allah yake yi na annabi da sahabbansa ya isa lokacin da za a yi karatun gaba daya a tashi saboda haka a kiyaye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda Allah yake buga misali da su a littattafan baya zalika misalun fi tawajjuh misalun fil injili ba magana ake cikin sai da suka zo tun kansu zo suke da sifofi a wajen Allah da ya sifanta da suka zo kuma suka hau kan sifa daidai to ya za ka taba su ya ina ina kai ina su ai sai bi sai soyayya sai kauna kawai eh mu da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yujibu zirra din nan cewa tsiran na kayatar da wanda suka suka su to su waye suka suka sabon annabi ko buga da mutake ni anan ba Allah ne ya tsiro da su shi ya fito da su sai ya kiyana su to shi kan ubangiji yanda sahabban suke yi hakan yayi masa shi ne yujibin zara din kuma yanda hakan yayi wannan kuma sai ke bata ran kafirai sabon manzon Allah nan in sun yi nan yayi nan in yayi nan su yi nan duk inda yayi suna nan ba za a bullo masa ta dama ba sai su za a samu inda da wani abu ne mara kyau ta hagu su ne ta dama su ne saboda haka wannan na bata ran kafirai saboda haka wannan sifofin annabi ne sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sifanta shi da su a cikin littattafan baya shi yasa ce yajiduna maktuban indahum fit tawrat wal injil sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk yanda yake nan a rubuce a cikin taura da injila wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya sai ga wani tsohon bayhude yana cikin rashin lafiya zai mutu a gefen hanya da ɗansa a tare saurayi ya taho amma ya baje taura haka a gefensa duk da ba shi da lafiya din yana zuwa sai annabi ya leka sai ga attaura shi yake kanta sai ce ina hada ka da ubangijin da ya saukar da wannan littafin ba ku same ni a cikin wannan littafin ba sai ya haka ya girgiza kai dan ko magana ba zai iya yi ba amma ya kasa ya kasa yi sai yaron ya ce wallahi mun same ka sai ya ga uban ashe to shi duk ba shi da labarin ma ashe kumbiya kumbiyan da ake sai ranar ta bayyana shi da ya san a karatun an karanta ya san sifofin annabin kuma a gabansa a zabga ƙarya sai ce to ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ba sai kenan ba ba a huta inda karatun nasu ya zama ƙarya ne kuma ga gaskiya ta bayyana الذين الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف yana horon su kaji sifa ta nawa kenan kashi da kenan yana horo da kyakkyawan aiki wayan hahum anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat manzo ya zo ya halatta musu abin da aka haramta musu a cikin shari'ar su shi ya zo an ce balle musu wannan kedin an yafe musu ci gaba da cin abin da da can aka hana su ci wai harrimu alaihimul khaba'is amma ya zo kuma ya haramta musu abubuwa da suke waɗanda suke khaba'is munana ne ko kuma abin kazanta ne irin su cin alhanzar da sauransu a ce ku daina cin alhanzar wa ya zawo anhum israhum kuma annabi ya zo dan ya saukar da nauyayyakin da suke kansu abubuwan da duk nauyi na doka a lokacin shari'a su a ce an ɗauke muku su wal aghlal allati kanat alaihim da kuma nauye da kukumai tsanance tsanance da suka kazance a kansu kamar idan mutum ya zunubi ba zai iya tuba ba in ya ce astaghfirullah a shari'a su bata yi ba sai me sai ya kashe kansa akalla in kuma ya jannajasa ta same shi ba magana a wanke sai a yanke wurin in a jikin fata ce in rigar ce ma sai a kama wurin a yanke wannan duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce na turo muku shi ya zo ya dauke muku wannan abubuwan ka yi zunubi ka ce astaghfirullah Allah ce na ji ka kuma na karba shi kenan fallazina amanu bihi ina mai neman cewa rahama da Allah ya ce shi rahamarsa wasu at kulla shay amma ka ji waɗanda suka cancance ta to da Allah ya jero wannan siffofin guda tara sai ya ce to ina mai neman wanda yake so ya shiga rahama ta ina mai neman rahaman nan tawa da na ce ta yauraci komai to wanda yake son ya haɗu da ita to ya zo ya ji wannan abun kuma ga abubuwa guda uku fallabi na amanu bihi kun ga wanda suka yi imani da shi shiwa rasulun nabiyyul ummi din wanda suka yi imani da shi wa azzaruhu suka yi masa komai da komai domin at-ta'zir girmamawa na ciki jin nauyi na ciki bi na ciki so na ciki yadda na ciki wannan a ta'azir ba ta'azir ba ta'azir duk abin da ka san ya cancanta ka yau mutum in aka ce to azirhu to ka bashi haƙƙin duk da ya kamata ka bashi to masu san rahama ta su imani da shi sannan su yadda da shi su bi shi su so shi su yadda duk ya kamata su yi wanda aka ce su yi to sun bashi sun ba da wannan haƙƙin wa nasaruhu su taimake shi ta yana ka taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam addininsa abin da ya zo da shi ka yi abin da za ka yaɗa shi ya tafi ka zama halifarsa a bayan ƙasa sallallahu alaihi wasallam idan aka buɗe baki a ji maganarsa za ka ce in aka ganka a ga aikinsa kake yi ka zama halifarsa kuma ka taimake shi wannan shine taimakon wata ba'un nuran lazi unzila ma'ahu kuma suka bi hasken da aka saukar tare da shi ula'ika humul muflihun kaji wanda za su rabota da waccan rahamatawa da nace ta yi komai wanda suka yi imani da shi suka girmama shi suka so shi suka bi hasken da ya zo da shi suka taimake shi ula'ika humul muflihun bi zalika rahama allati wasa'at kulli shay waccan rahamar da nace ta yi komai to waɗannan masu wannan abun guda hudu kaji wanda za su haɗu da ita to ai sai mu duba mu gani imani da fallazina amanu bihi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi sallam ko shakka babu wannan duk alhamdulillahi ana kan wannan kadamin wa azzaruhu fa bayan imani da shi kaga imani cewa ka shaida shi manzan Allah ne to ana neman ta'aziri ina jin nauyin annabi kana ji ina girma annabi kana yi yaya son ka da annabi to sai anan sai ka ajiye wannan idan kujerarka ba daidai take cikin waɗannan abubuwan ba gyara ta ka fa mata kusa ka zauna daidai kan waɗannan ka so shi ka bi shi ka ji nauyinsa abu na biyu kenan abu na uku shine ka taimake shi shine ka tsaya kan taimakon addininsa ka riƙe sunnarsa lafiya lau in ka waiwaya sai abin da ya ce in ka haka sai idan mutumin ya kautar da kai ka buge hannunka da gaske da shaidan ba ka dawo kan sunna ma'aikinka kai ta kowa da wannan wannan kenan sannan kuma ka bi annuran ladhi unzila ma'ahu hasken da muka saukar da tare da shi shine wa shine me shine alqur'ani to wannan shine Allah ya ce ulaika humul muflihuna wannan sune masu rabauta da me da ita rahamar to in aka dawo ma mece ce rahamar kuma ita rahamar din da za a rabota da ita ita sai wanda ya yi waɗannan to in kai waɗannan din me za ka rabota da shi na rahamar annabin za ka samu ne shi ne rahamar ko ma sannan ka illa rahamatan lil alamina shi rahamatan ne ga alam gaba daya wasu at kulla shay'in rahamati rahamatan lil alamina rahama ta tayaloci komai to kuma ga rahama ga dukkan alam gaba daya ga komai to shi ashe daidai duk ana nufi rahamata kun gama da ake cewa Allah ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani da sifa ta rahama wanda sifarsa ce to a cikin irin kujerar da ya dora annabi Muhammadu ta rahamar sai an kwantar da hankali ma za a gano ta Allah bai ce a cikin Qur'ani annabi mai rahama bane bai faɗi haka ba babu ba inda aka ce rahimu ya zo da sunan fa'ili a ce manzon Allah shi mai rahama ne babu wannan a'a shi shi ne rahamar ma arsalnaka illa rahamatan mazdari ta zo sai sifa mubalaga su kadai suka zo a cikin alkurani inda aka tsawata manzo Allah sifa mubalaga bil mu'mina ra'ufu rahimu fa'ilu ne shine siga ta mubalaga sai kuma can rahamatan mazdari amma ba rahimu ba sunan fa'ili saboda shi kamar rahamar ta shige shi ya shige ta fasara huwa fasara huwa fasara hiya fasarat huwa sai ta zama shi ita ramar shi ma sai ya zama ita sai zama asanna ka illa rahamatan kawai shi ne tsantsan rahamar ba wai shi ne rahama ba ne shi ne rahamar rahmatan lil alamina bi mu'minin ra'ufur rahimu ne fa'ilu ne siga ta mubalaga kenan to dan haka kenan dukkan wanda Allah zai wa rahama to sai ya hada shi da annabi kun gane rahmatan lil alamin din wasat kulli shay'in fasaktubuha lil ladina yattaquna wa yutuna zakata duka in ka gama fal ladina amanu bihi wa azar wa nasaruhu din ka gama wata ba unuru ulaka wa rufuna bi hadhihi rahmati shikenan to
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قل idan an kasance ana aiko manzanni zuwa ba'arin mutanensu kowane manzo zuwa wasu jama'a sai wani a ce an haɗa maka ma har da waɗansu kaza wani duk manzo da kabilarsa ake aiko shi amma wani manzan sai a ce to an karo maka da kabila wata guda daya kaza kamar yadda annabi isa aka ce an aiko shi ga nasara amma sai aka ce kuma shi manzo ne ga banu isra'ila shi ma ya zo da wani sakon nasu kaga an dan karo masa banu isra'ila to shi ko manzan Allah aka ce idan manzanni ana aiko su ga al'ummar su kai tashi inji Allah kul ce inni rasulullahi ilaikum jami'a ayyuhan nasu ya ku mutane gaba daya duk wanda ya ansa sunan mutum baki ne shi fari ne shi balarabe ne shi bobawa ne shi wace kabila ne wani launi ne fatarsa gaba daya ka ce musu inni rasulullahi ilaikum ka ce ni manzon ku ne ba a fidda wata kabila ba banda wata kabila a kowace kabila gaba daya to ta lokacin katin da a lokacin da annabi yake nan akwai larabawa akwai mutanen rum akwai mutanen farisa akwai daban-daban a'a ni manzan ku ne jami'an daga nan har a tashi alkiyama ni manzan kowa ne shine jami'an din takidin kenan ya ayyuhan nasu dukkan mutane kenan to ka ci mutane na lokacin sa yace a inni rasulullahi ilaikum jami'an kowace kabila daga nan izo a tashi alkiyama ni manzanta ne kuma Allah ya rufe kowace kofa da za a sadu da shi a ce ya ce ya yarda sai ta kofa ta shi yasa hadisin Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi bi yadi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun walan yumin bi illa dakhala an-nar yace na rantsa da ubangijin da raina yake a hannunsa babu bai wani wani bai hude da yake kan yahudanci na gaskiya ma littafin na attauran na gaskiya yana kansa ya ji motsi na na bayyana bai zo ya imani da ni ba sai ya shiga wuta duk imaninsa an rufe kofa kowace iri sai ta kofa ta Allah baya yarda da komai in ba ta nuna aka ba saboda haka shi manzo ne na kowa gaba daya lillazi lahu mulku samawati wal ard kamar Allah ya ce kun san wanda yake fadar wannan cewa a ce shi manzon gaba daya ne mai fadar wannan wanda ya sa a fadi wannan allazi lahu mulku samawati wal ard wanda mulkin sammai da mulkin ƙasa yake a hannunsa Allah kenan shine ya ce a faɗi wannan ba annabi ne ya faɗa da karan kansa ba yace shi rasulullahi ne ilaikum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ardi jami'an wanda mulkin samai da ƙasa yake a hannunsa baki daya shine yake cewa a faɗi wannan la ilaha illahu kuma gashi da yace a faɗa shi kadai ne ba mai sake cewa wani ya faɗa da da wani Allah daban sai ce shi ma na ce a ce to ba la ilaha illahu eh saboda haka an rufe kofa manzon nan da Allah ya ce ya faɗi shi manzo ne gaba Allah da ya ce manzon nan ya faɗi shi manzo ne gaba ɗaya da dukkan halitta to ba ga a sake cewa kuma ga wani manzon daban ba a shi kaɗai ne saboda bai faɗar la ilaha illahu yuhyi wa yumitu yana daga cikin sifofinsa duk wanda kaga ya rayu shi ya raya shi wanda kaga duk ya mutu shi ya kashe shi fa aminu billahi dan haka ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa sai aka ce annabiyil ummi me yasa aka sake dawo da wannan sifar baya ta gabata a baya me yasa saboda da Allah ce fa aminu billahi ku yi imani da Allah da rasulihi da manzansa to ai manzannin sun zo da yawa sai a dauka magana ta koma kan ku imani da manzan da ya wuce baya sai a annabiyil ummi wanda yake da wata sifa da duk wani annabi da ya wuce a baya ba shi da ita shine annabiyul ummi kowane annabi ya rubutu ko ya karatu amma ban da manzon Allah shi ba a taba bai taba yin rubutu ba shi yayi rubutu bai ba in an yi rubutu ba ya zo duba bai san me aka rubuta ba ina yau da wani rubutu rubutu ba ana yin sabani dan ka rike ai don da ya rubutu dan ya rike abin da ya rubuta kai ya manta to shi ina ba wannan ko ku gane ba karatu mun da mun da mu ce kai yake karantawa saboda ya karanta wani abu ya karu da shi duk ba shi ne muke karanta littattafai don mu karu to shi da wa zai karu baya neman karatu baya neman ya rubuta to ba mai wannan sifar a cikin annabawa sai manzon Allah shi yasa anan da Allah ya ce amanu billahi wa rasulihi sai ce annabiyul ummi annabin nan ummi nake nufi shi kadai ku imani da shi a yanzu ba wani annabi kuma an rufe kowace kofa ta annabi sai shi yuminu billahi shi wannan annabi ya yi imani ya gazgata Allah tukan aiko shi in ka aiko shi shi ya gangata ni wa kalimati ya gangata kalmomi lokacin da qur'ani ya sauka farko karkashi ya gangata shi wa tabi'uhu sai ku bi shi la'allakum tahtadun ko kwa shari'a a baya can Allah ya ce alladhina yattabi'una rasulan nabiyil ummi alladhi yajinu har zuwa ce yace wattabi'un nura alladhi unzila ma'ahu yanzu nan abinda muka karanta yanzu wattabi'un nura alladhi unzila ma'ahu bayi su bi hasken da aka sauka wa annabi Muhammadu anan me yake nufi alqur'ani yake nufi nan kuma wa tabi'uhu zanzurutun sa shi za ku bi duk abin da yayin nan ne gabas kuma qur'ani ku bi shi shi sa ba magana kace sai alqur'ani na gani shi a zanzurutun kansa shi kansa an ce a bi shi eh la'allakum tahtadun ba ba makawa ga mai neman shirya inda yana neman shirya hakika ya shirya in ya bi shi kuma in bai bi shi ba ko ba shi da shirya a ko ina to wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun Allah ya ce wa min qaumi musa ummatun a baya ya gabata cewa Allah ya ambaci banu Isra'ila bayan ya tsallakar da su daga kogi sun dinka tafka tafka manyan laifuffuka har da shirka a ciki to kar ku zaci dukkanin mutanen annabi Musa ne suka tafi kan wannan barna ba haka bane saboda adalci irin na alkur'ani baya yin haka idan ya zo da magana in akwai wanda ya fita daga cikin maganar sai ya fidda shi shi yasa ake so masu wa'azi su koyi da irin wannan duk waɗansu jama'a da kake ganin masu ɓanna ne amma an suna da wani abu mai kyau ko ƙwaya ɗaya ne to faɗi ɓannar ka faɗi mai kyan ma kar ka ce duka masu ɓanna ne ko da kai ɗin ka ga ɓannar to amma baka gane baka gane cewa ba ko ɗaya zai yi wahala to faɗi hada mai kyan in ka gani sai dan ba gani bane kuma to dan haka Allah ya ce wa min qaumi Musa ummatu akwai wata al'umma wata jama'a daga cikin mutanen Annabi Musa waɗannan su a dage suke a tsaye suke ya hadunan suna shiryar da mutane bil haƙƙi da gaskiya su sun shirya suna ma shiryarwa wa bihi ya'diluna kuma haka nan suna da gaskiyar da suke hukunci in sun tashi hukunci saboda haka su nagari ne mazaje ne nagari masu bin Allah a cikin mutanen Annabi Musa kenan duk abin da zaka ji an ce sun tafka na lalata to ba duka bane akwai a cikin su nagari Allah ya fidda su daga ciki shi sa ake san mai wa'azi duk sanda za ka yi wa'azi akan wata jama'a wanda kake da zargin cewa ba daidai take ba kai a ganin ka to lallai wataƙila ka ga wani abin da shi kuma daidai ne kace sai dai kaza da kaza wannan daidai ne to
وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما to وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر mm.
فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم mm.
وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى mm.
كلوا من طيبات ما رزقناكم mm.
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ya ce wa qatta'nahum isnatay ashrata asbatan umama mun rarraba banu Isra'ila zuwa kashi wato asbatan az- wato kabilu umaman daban-daban har isnat- isnatai ashrata har kashi goma sha biyu muka rarraba su banu Isra'ila wato kungiyoyi ko kabilu goma sha biyu ne haka muka rarraba su abin da ya sa ya zama ka sun da tushe ne abin ya faru su waɗanda ake cewa asbab shi jam'u sibɗin ne shi sibɗu jika kenan kamar hafidu don wasu suna ganin ma da bambanci tsakanin sibɗu da hafidu shi sibɗu jika na wajen mace shi ake cewa sibɗu alhafidu kuma jika na wajen namiji shi ake cewa hafidu amma wannan rabon na ƙurfi ne ba na luga ba ne amma shi aka fi yawan amfani da shi shi yasa yanzu Hassan da Hussein sai aka ce sai ake cewa sai fa rasulillah jikokin annabi ai ba a ce musu hafida rasulullah me yasa saboda daga wajen Fadima suke dan haka jikoki na wurin mace su ake cewa su jikoki na wani namiji sai a ce hafiduwa ne to su waɗannan al-asbaq ne to anan ne suka ce to ai lissafin ya tashi sai dai a kira shi eh, eh, urfin ma na yanzu ba na da ba tunda su asbat din ai jikokin annabi yaqubu su ake cewa asbat annabi yaqubu yana da yaya nawa annabi yusufa ya ce inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin yana yana gaya wa babansa annabi yaqub yake cewa nayi mafarkin naga eh, taurari guda goma sha ɗaya na ga kuma rana da wata gaba ɗaya sun sunkuya suna gaishe ni sai baban sai ce kaka gaya kowa wanda shi tun a sanar ya gano shi annabi yaquban amma bai gaya wa ɗansa annabi yusufa cewa kaza da kaza ne zai faru ba sai da shi annabi yusuf ya gano da kansa lokacin da da mahaifin da mahaifiyar da yan uwan gaba ɗaya annabi yusuf ya zama sarki sun shigo wurinsa suna kan gado da babansa da mahaifiyarsa su kuma sauran suna ƙasa kadai sai ya ga annabi Yusuf sai ya ga baban ya sunkuya da mahaifiyar da ƴan uwan gaba daya suna kwasar gaisuwa wajen sarki Yusufa annabin Allah suna yin haka sai ya ce ya abati hada tawilu ru'yaya qad alhara bi haqa yace baba na auto ai gaba gaba fasar mafarkin ta zo ai ga ka kai ne rana kai kai ne wata ga rana mahaifiyata ga taurari goma guda goma sha ɗaya ga sun gaida ni ashe wannan shine fassarar mafarkin nawa karda alharabi haka Allah ya sanya ta ta zama gaskiya to idan aka ce asbab kaji an ce asbab to jikokin waɗannan ƴaƴan ne su goma sha ɗaya to haɗa min da mai mafarkin nau kenan shi annabi Yusuf faɗin ai sha biyu kenan to duk kabilun da suka bullo daga kowanne daga cikinsu suna tara kansu wuri ɗaya sai su kaza ne ba su haɗu da waɗannan ba su ƴaƴan jikokin ƴaƴan gida kaza ne to shi ma ubangiji sai ce mun raba su hakan inda suka raba mu ma mun raba su hakan ka tsana hum isnatai asharata asbada mun raba su yanki goma sha biyu na kabilu din kaga aka ce isnatai asharata sai aka ce asbada asbada ai jam'i muzakkari ne isnatai asharata ko muannasi ne ya aka yi ya zama cewa isnatai asharata kuma adadi ne na muzakkari aka ce yi mana ai ana nufin kabila aka hango isnatai asharata kabilatan kabilatan din nan su ne asbadun to kaga in an yi haka shikenan an fita da haka to wa awayna ila Musa Allah ya ce muka yi wahayi ga annabi Musa izista su kahu qaumuhu lokacin da jama'arsa suka nemi ya shayar da su lalle kun sani a tarihi annabi Musa annabin Allah shi da jama'arsa sun haɗu da abin da ake cewa attihu shine dinwa a cikin daji su ta tafiya amma ba su ga inda za su bulle ba haka suka yi saboda lalata bani Isra'ila Allah ya jarrabe su da wannan saboda haka sai ya zama shi kuma annabi Allah yana tare da su to kaga abin nasu ya shafe shi shi abin da suka yi ya shafe shi shi ne imuwar har da shi a ciki su kuma tarayya da shi shi kuma ta amfane su saboda ana karɓo abinci daga sama a ci a sha mai daɗi a ci mai daɗi za ku je yanzu a nan gaba to in ba annabin Allah da ba sai su mutu ba da za su cikin wannan imuwar ba abinci ba inda za a to Allah sai ya ce lokacin ana cikin wannan imuwar sai su mutanen nasa suka ce to kishi fa yayi yawa dan ruwan da muke samu dan kadan kadan anan anan anan baya isa dan an ci hai fasa bishiya suke yi sha ruwanta sai suka samu kishirwa Allah sai kulna muka ce da annabin Allah annabi Musa idrib bi asakal hajar ba ga sandakan nan ba mai zama macijiya a ta sake zama wani abu ba macijin ba ma doki dutse da ita shi ne lalle kai ka san idan ba sadda annabin Allah ba ta mu'jiza idan sanda ta doki dutse to dutsen ne zai doki sanda ko ita za ta doki shi ko shi zai doki sai shi shi ita za ta doke shi ai ta yi raga raga ai dutsen ne zai doke ta amma ta annabi Musa aka ce ta doki dutsen sai ta doka fam bajasat min husnata ashrata aina daga wannan dukan sai ya zama wato idan ruwa tsagu ko kuma daban-daban daban har kala goma sha biyu wurare goma sha biyu sai ya fito daga jikin dutse daya sai nan ruwa ya fito can ruwa ya fito israta aisha idan dinnan ruwa guda goma sha biyu ya fito daga wannan dutsen daga ko daga wannan dukan a wata a wani a can baya ka ce fanfajarat nan kuma ka ce fanbajasat eh dai abu ta ne indijasin ne yake fara faruwa shine dan tsatsafowa sannan intijari ya faru sai ruwan ya yawa ya fashe sai idan da ruwa guda goma sha biyu sai suka fito kada alima kullu unasin mashrabahum sai kowanne daga cikin waɗannan ƙabilun guda goma sha biyu kowanne sai ya gane mashayarsa ta yaya ya gane to shi da an ce kowanne kawai zai je ji bangaren idan ruwan da shi yake ake nufi sha ya tashi kawai ya tafi can kuma kaga ba ba zahama shikenan yan kungiya ɗaya yan kabila ɗaya kun tafi wajen idan ruwa ɗaya yan kungiya ɗaya kun tafi da har guda goma sha biyu idan ruwa ya ƙare kuma kun ƙare wa zallalna alaihimul gamama Allah yana lissafa ni'imomin da ya musu a cikin wannan ɗimuwa da suka yi kun ga dai ga shayarwa sannan sai ce kuma sannan muka inuwantar da giragizai saboda tsabar zafin rana da take a cikin dajin ita ma wani abu ce Allah sai ce sai muka kawo girgije girgije na tafiya tunda ai tafiya suke ba wuri ɗaya suke ba bari a ce rumfa ta tsaya wuri ɗaya suna tafiya girgije shi ma yana tafiya yana kare su daga zafin rana kuma dai Allah ya ce muka ce da su kulu min tayyibati ma razaqnakum wa anzalna alaihimul manna wa salwa kaji ba mun ji ruwa ai saura abinci yace kuma sai muka saukar musu da almannu shine ake cewa darba darba har yanzu ni ba san darban nan ba sai dai tun da irin abincin su ne can sai a ce kari wajen wasu ana kwatanta da ko waina da zuma ko a dinga cewa ban sani kuna tsofaffin da menene darban nan ne darba da ni haka muka santa dai a fasarar Hausa darba mala kai ma da raba ka santa ban sadi eh zuma a ai salwa kenan wannan shi manna din to darba dai kawai a ce darban shi kenan hakuri eh abinci ne dai ready made kawai daga ɗauka sai baki ko mai daɗi to a tsaya haka wanda bai san darɓo ba in ya ce mai darɓa sai ya ce abinci mai daɗi wanda kamar waina da zuma ko wani abu mahaɗi haka irin na wannan lokacin aka saukar da shi wanda su sun san shi tunda yanzu in wani abinci ne wanda muka san shi ko ya aka faɗe shi ba za mu gane ba a to ai shine kaga ba abincin mu bane shi yasa wasalwa da kuma at-taranzabi shine darbar wa tsayar samani shine yan shida soyayyu haka sau da aka ga nama ga wancan kaga da gani abinci ne to da nama kawai to da mai da nama sai a huta kawai ga abinci ga soyayyun yan shida ga ruwa mai sanyi na ya bullo daga dutse su sha haka Allah ya yi umarnin a dangai suna cin wannan aka ce da su kulu min tayyibati ku ci daga dadadan mara zakanakum abinda muke azurta ku ba tare da wata wahala ba da huwa ba noma ba komai amma ka san abin da ya faru suka ci yau suka ci gobe kuma dadin ta canjawa aka ce yake yi ko yaushe aka ci da wannan dadin to abinci daga sama amma ya suka ce ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid gaskiya fa mu abinci kala daya mana mun gaci da shi to ba annabin Allah wannan kala ɗaya ina za ku same shi babu amma wai sun gaji da cin abinci kala ɗaya wani soyayyen yan shida da kuma abinci don haka mu abin da muke so a nuna mana kawai ka roƙi ubangijinka ya nuna mana ƙasa da za mu shuka mu fito da mabambantan 'ya'yan itatuwa daban-daban daban-daban daban-daban hajiran Allah ku da ake baku abu a kawai a shirye amma ku wai sai ku yi noma ku yi karatu in mun yanzu gashi muna noman ba muna ta noman ba wasu sun gaji ma sun gudu sun ban noman a gani to Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqakum wa ma zalamuna to suka ce sun gaji da wannan ba sa so Allah ce ba mu suka zalunta ba walakin kanu anfusahum yazlimuna ai su kadai dai ba wanda suka zalunta sai kawunan su to
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين نغفر لكم shi malam yana da kira'asi kira'o'i ne guda biyu a wurin amma akwai dan wani abu a wajen idan ka ce nagatir lakum to sai dai ka ce ku in ka ce nagatir lakum in ka ce kuma tughfar lakum to shine ko ka ce khati'atukum ko khati'atukum amma in dai nagatir ne ba khati'atukum sai dai khatayakum shine shine to Allah ya ce wa zukur ambatawa yahudawan lokacinka ya annabin Allah da suke ganin kamar kai suna musu manzancinka to ambata musu labarin iyayensu da kakanninsu da kakannin kakanninsu yanda aka yi da su mana sa gane kai abin yi wa wahayi ne ka ambata musu izkila da husnu hadhihi alqarata lokacin da muka cewa kakanninsu ku zauni wannan alƙarya an ce baitul maqdis ne an ce watanta ne a wannan alƙarya Allah ce wa kulu mina haisu shi'tum ku ci ta inda duk kuke so ku ci na halatta muku inji Allah yake cewa yahudawa kakannin waɗanda suka zamani da manzon Allah yace wa qulu hiqatun amma abinda kawai nake nema ku ce inji Allah ku ringa cewa hiqatun Allah sarayen mana zunubanmu shine kalmar hiqatun din ai haƙi anna qatayana Allah sarayen mana zunubanmu wadkhulul baba sujjadan idan za ku shiga kofar garin ku shige ta kuna masu sunkuye sujada amma wato sun kuye na na na na dan sun kuyawa haka in za ku shiga kofar abinda aka umarce ku kenan me aka umarce shi da shi abu biyu su ringa cewa Allah gafarta mana zunubanmu kuma su sun kuya an za su shiga kofar abinda aka ce musu kenan Allah ya ce in kun haka na ghafir lakum ma gafarta muku khatayakum bin nuni kenan ko watta'i kuma tugfar lakum khati'atukum a gafarta muku kurakuranku wa sanazidul muhsinin kuma da sannan za mu ƙara wa masu ihsani da da'a ƙarin martaba da girma da lada haka yake wannan ko yanzu lalle wanda zai tsayawa sadaka dan Allah wannan ya tsaya wannan ya tsaya sai wani ya ƙara tsayawa to sanazidul muhsinina za mu ƙara wanda ya ƙara tsayawa shi ma haka in sallah ka tsaya da daddare kana da ikhlasi wani ma ya tsaya sai ya ƙara akan naka to sanadidul musil za mu ƙara masa shi ma akan taka haka yake kowa sai ya yi gudu sai ya ga da wani a gabansa me wancan ya yi to ƙarawa ya akan gudunsa musamman idan tare suka tashi amma ishi tafiya wurin Allah ana riga tashi ka san yanzu masu gudu irin na tsere nan da ake nunowa sai a daidaita kafa su wai dan kan wani ma ya riga daya sai a busa ƙurzi su tafi to ita tafiya zuwa wajen Allah duk ba haka bane ana iya samun wani yayi shekaru yana gudu wani ya tashi yau gobe ya zo sai ya ganshi a gaban sa wallahi ai yanzu baka karanta matsafan fir'auna din nan jiya suke kafirai yau suke mu'minai musallimai masu sallama wa Allah gaba ɗayan su gashi nan a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu da yawa waɗanda suke gashi daga baya ma suka shigo musulunci amma sun zo sun yi fittinkau akwai wannan ayoyi har yanzu kuma haka abin yake har yanzu wanda aka ga aka wanda da ake cewa malam wani malam wani kana kan malam wani ka rade kana malam wani wani yau da yazo ba malam wani ba in ya tsaya wa Allah kan lamarin Allah sai ya wuce gaban ka shi yasa sai an tashi ranar alkiyama za a sha mamaki duk waɗansu waɗanda ake ganin su ne sai kaga wanda an wulakanta a duniya kamar ba su bane amma su ne a gaban ka ko ba inda zaka yi gudun an gama shi bare ka ce bari in sake tattarewa in gudu a an je gaban Allah an gama gudu to shi yasa a yanzu ake gudun yanzu ake tsera zalika falata na fasil mutanafisuna Allah ce in haka ne yanzu ne fage masu tsere su zo su tsere a zuwa waje na yanzu ake duk abin da wani yake yi sa abin nan ne ba hana ba hasara ake ce masa gifta ba hana ba wannan kaga wani mai arziki an ce ya je ya share wata local government ya ce da ruwansu da masallaci da duk abin da suke nema wanda yake jama'a za su haɗu su amfana a kai ya ce zai yi kai kuma alhaji wani sai ka ji sai ka ce oh to na ji sai ka tafi can wajen birnin gwari ma inda ba ba a san ka ba ma ka je ka samu wuri wannan sai ka linka abin da ya so goma ba ma wanda ya sani sai Allah ne ya san kai ba ma a garin kun bane ba to kaga kayi tsere kenan a nan in dai irin wannan yayi kuma ya yi ikhlasi kai ma kaje kayi ikhlasi ai kana gabansa watakila abin da kai ya linka nasa to abin da ake so kenan wannan musulmi ya kalli abin da wani musulmi ya yi na aikin da'a ya linka sama da nasa haka ake so hakki shiyoyi ma wannan ya shafi mata so ake yi ki duba ki ga abin da waccan take na kyautatawa miji ki ɗauke tsaf tana kaza tana kaza kaza sai ki lissafi kuma wanda ba ta yi eh sai sai ki dora akai da natan da wanda ba ta yi sai ki dora akai sai dai kawai Allah ya kiyaye ita ma ta hankarta kuma gano naki ita ma ta sake lissafa abinda da natan na da da nakin na yanzu kuma ta kara wanda duk bakwai to ai kai mana shi ai babu laifi haka ai kai Allah dai zai ta kara muku abin kuma ki ta kara samu fada a wajen mijinki ba ma abin da yake kara fada irin wannan ko da mijin irin waɗannan murɗaɗɗin nan ne wanda ba sa ganin ana yi kamar ba a yi ki ta yau da gobe ki ta yau da gobe Allah sai ya gani Allah zai taimake ki ya ganin ko kuma idan aka yi rashin sa'a Allah ma ya sa ba da yawa ya miki saki ba ya miki saki ɗaya sai ya auro wata sai ya ga kashi ɗaya bisa ɗarin wannan baya samu sai kuma ya shiga harare harare yana kasa kunne ya ji labarin an je dai baki aure ba zai dawo eh to aikin alheri da aikin da'a shi ke ba da girma a wurin kowa ma a wurin kowa ma shi ke ba da girma to balle wurin Allah da shi yake ganin kankane in an yana gani ai gara wani an yi kankane ma bai san an yi ba amma shi Allah ko me kai yana gani to فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون to kaji abin da aka ce banu isra'ila su yi kawai sai aka mun ji abin da kuke so mu yi din nan za mu yi muku kun ce ba ku son abu iri daya kuna so ku shiga gari inda za ku yi noma to ga yanda za ku yi ku shiga garin amma in za ku shiga ku ce Allah gafarta mana zanuban mu mu ku dan sunkuya fabaddala allazina zalamu minhum qawla bangaren abin da aka ce su faɗa sai suka canja ba an ce su ce hiddatun ba Allah saurayi mana zunuban mu aka ce suka nuka cewa habbatun fi sha'aratin wai kwaya a cikin zangarniya wai ba wannan aka ce gudu wai magana dai ba ita suka ki ba amma sai ba za su yi wanda aka ce su ba kila ma an ce ita wannan magana da suke faɗa ba ta da ma ma'ana ko a wurin su ba su da ma'ana ba ta da ma'ana dan su bata annabin Allah rai ne kawai sun ki faɗar wancan ko ba su ki magana ba sun yi amma ba wanda ake so su yi ba kuma aka ce maimakon suka an ce su shiga da dan sunkuya yanzu suka zauna suna ta jan duwawu kawai shi ba ba za su yi gashi sun yi fiye da wanda aka ce su yi a wahala amma dai su wancan din ne ba za su yi ba in ka قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون الله ya ce aiko sai muka aiko musu wata azaba daga sama saboda abin da suka kasance suna yi na wannan zalincin kan nasu to وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واسألهم يا النبي الله يا أكرم الخلق أجمعين sake tambayar yahudawan da kake da zamani da su tunda suna cewa ba wahayi muke da su ba ai muke maka ba ai suna da labarin wasu mutane daga cikin kakanninsu wanda suka yi su lokacin da aka hana su su yi su ɗin to ya labarin su yake in ba su gaya maka ba kai gaya musu an alƙaryatin da ce kayan hadirat al-bahari daga wata alƙarya wata al'umma wasu wasu jama'a na alƙarya waɗanda suke gefen wani kogi suna suna suna suna magwataka da wani kogi an ce bahar al ne ko kuma ailata iz ya aduna fi sabti labarin da ake so ka basu shine lokacin da suke ta'adda ta yin su ranar asabar iz tatihin hitanuhu su an ce su zaɓi ranar da suke son a basu wadda za su yi su sai suka zaɓo su ranaku sai Allah ya hana musu sai su ce a'a ranar asabar dai kar ku yi su amma duk in dai rana ba ita bace kowace ku je ku yi su na kifi domin garin garin ruwa ne to sai aka ba su dama aka haramta musu su ranar asabar amma banda ranar asabar kullum su je shi su to Allah ya ce istatihim hitanuhum wata jarraba ta Allah sai ya zama kibabbakin nasu tatihim tana zo musu yau masabtihim ranar asabar din da aka hana su shurra'a zahiratan baja-baja kifi ranar asabar sai ya fito sakaman kogi da hannu ma ba da abun koma ba sai a kama shi kuma da nan gashi an hana su sai su dinga gani suna kwafa suna shaga kifi ko ina wa yau tuna amma ranar da ba sa yin su shine ba ranar asabar din ba kenan la tatihim kifin baya zuwa sai a neme shi babu ta shiga can ya boye kasar ruwa to da suka ga haka shi kenan suka ce to sai wasu daga cikinsu suka ce to to ai ba komai ba dai an hana mu yi su mu kama kifi ranar asabar ba sai suka samu daga bakin kogin sai su linga haka suna haka suna jawo ruwan sai ya zo cikin gefen kogin sai su rijiya da ruwan zai dinga zai taho cikin rijiya to ranar asabar kifi yana watayawa zuu sai ya biyo idan ruwa sai cikin wannan rijiya cikin ramu ko ba zai iya tsalle ya fito ba sai ki bayan tsare a cikin ramu amma ba za su kama sunan nan ba tunda an hana su su wai sai ranar da ba ran asabar din ba yanzu su kama abin su to to Allah za a yi wayo ai wannan shi ake cewa hila shi yasa aka hana a cikin muhammadiya ma fakihai suka hana ciniki da hila akwai filoli da yawa waɗanda a zahiri sai kaga kamar ba haram bane amma kuma haramcin ya shigo saboda hila hila ce ba mai ma tsara wannan irin imamu malik dukkaninsu suna da tsauri a kai amma imamu malik duk ya fi su tsauri akan irin wayannan abubuwan ƙofofi na hila shi yasa fiqihu yake da kyau mutane su tsaya su su su karance shi domin shi ne yake bayyanar da wasu abubuwa ɗin da aka haramta ɗin kaga wani abin kamar ba haram ba amma su fakiyai sun duba sun duba da nasosi da ijtihadi sun gano cewa haramta zai iya shiga yanzu misali mutum ne yake sai da babura sai wani yake son a bashi bashi sai ya zo ya ce to wani in wannan babu din nawa ne sai aka ce dubu ɗari uku dubu ɗari uku eh ko kuma dubu ɗari biyu to dubu ɗari biyu ne shi kenan na siya ka siya eh a eh ga babur ɗina a na siya dubu ɗari biyu da na siya dubu ɗari biyu bashi na siya bashi ka yadda bashi sai kuma na zo in zo in ce to wane wannan babur din naka tunda na ga alama kuɗi kake so in za ka sai man ɗari da hamsin shi kenan shi sai ya siya ɗari da hamsin sai ya baka kuɗin kai nawa ka siya shi kuma nawa ya siya ɗari da hamsin wai sai a ci aiki biki ne aka yi to a nan da ya saya ɗari da sai baka kuɗin kaga magana ta dawo dai kamar ya baka bashi da ruwa wannan hamsin ruwa ce wannan hamsin ɗin ruwa ne to amma kaga a zahiri duk ciniki ne wannan ya an yi ciniki an gama an dawo an sake wani cinikin to wannan kaga ba daidai ba ne to don haka su dai suna hila ciniki da hila ne eh ciniki da hila an hana shi a ba bai in wasallafin ba ne wannan kazalika na buluhum haka nan muke jarraba su ne makaru ya da abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci
وإذ قالت أمة منهم لم تعزون قوما الله مهلكهم أو معذبهم قوما الله مملكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون تو بيان wato Allah ya hada su su yi su to duka ne suka yi su din ba duka bane sai jama'ar da aka hana su su suka kasu kashi uku kashi ɗaya suka yi wannan sin na dabara suka fadawa fushin Allah kashi ɗaya suka ƙiyin sun kashi ɗaya su suka ƙiyin sun kuma suka tashi tsaye wajen wa'azi cewa dan me kuke yin su din kaji kashi uku kashi na ɗaya sun yi kashi na biyu sun yi wa'azi ko ba su yi ba kashi na uku ba su yi ba ba su yi wa'azi ba to yanzu waɗanda za su fara magana a wannan ayar waɗanda ba su yi sun ba ko ba su yi wa'azin ba ne Allah ce ka ambaci lokacin da ummatun wata daga al'umma daga cikin su waɗannan mutane wanda ba ta yi sun ɗin ba ko ba ta hana ba take cewa lima ta izu na ƙauman ne lahu muhlikuhum da ta ga wannan bangaren mutanen sai suka ga wasu suna tawa waɗancan da suka yi su wa'azi suka ce me za kuke musu wa'azi bayan ma Allah ya halakar da su ai waɗannan a halake suke Allah ya ce kasi suna ji suna gani suka yi dan me kuke musu wa'azi qalu sai waɗannan masu yin wa'azin malaman suka ce ma'aziratun ila rabbi muna yi ne wannan dan ma'aziratan muna yi dan yankan hanzari kada Allah ya ce yaya kuna kallo ba ku hana su ba to za mu yi wannan ranar da Allah ya tambaye mu muna da hujja da za mu gaya masa ila rabbikum wala annahum yattaquna kuma muna yin wa'azin nan ne watakila sa ji wa'azin ma su daina wannan shine fa'idar guda biyu da ta sa muke yin wa'azi to
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا Mm.
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون shikenan falamma na su ma zukiru bihi yayin da waɗannan masu su ɗin da aka yi musu wa'azi ga hani ya zo ba su yi ba kuma an musu wa'azi sun manta shi sun bar shi ba su yi ba ba su ba abin da aka yi wa'azi su ba shikenan an zanna ladina ya hauna ana su sai muka tserar da waɗanda suke yin wa'azin nan da cewa a bari yin su ɗin sai muka tserar da su su sauran fa a khazanar lazina zalamu sai muka riƙi azzaliman daga cikinsu bi azabin da azaba bisin mai tsananin gaske bi ma kanu yafsukuna da abin da suka kasance suna yi na aikin fasikanci to mu- mutum nawa muka ji magana yanzu a cikin wannan aya biyu mutanen guda uku ne akwai wanda suke su akwai wanda ba su yi su ba amma ba su ce komai ba akwai wanda ba su yi su ba kuma suna wa'azi a nan sai Allah ya ce yayin da waɗanda ba suka yi su ɗin nan suka ƙi jin abin da ake gaya musu sai muka halakar da su sai kuma muka tserar da wanda suke hanawa to ina na ina ɗayan su wanda ba su hana ɗin ba Ba- ba mu ji su ba su suna ina suna ina suna nan ne ku nemo musu a cikin nan ko tana ina tsayarwa ko azaba azaba a ina a a a sun tsi- sun tsira sun tsira a sun tsira to kun san abin da suka tsira ai shi sa dai qur'ani sai wato sai an duba an daga sai kaga inda yake sassaka abubuwansa ai da Allah ya ce sai muka tserar da waɗanda suke hanawa din ai waɗannan da kuke ganin ba su yi wa'azin ba a wurin maganar da suke cewa waɗancan lima ta izu na ƙauman me yasa kuke wa'azi ga waɗansu Allahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida ai wa'azin suka yi asala ba sun ji ba cewa Allah ya halaka da su in ko ba su bari ba ya azabta su azaba mai tsanani ba wa'azi bane wannan to yanhauna anil su ai da su da waɗancan duk sunan su yanhauna anil su yawa
فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين to har yanzu dai Allah bai bayyana mana wace azaba ya musu ba da ya ce ya rike ya rike su da azaba su fasikai din wanda suke masu su din anan aya kuma sai ya faɗa yace a tau yayin da waɗannan mutane suka yi girman kai akan abin da aka hana su daga garin barin yin sa shine yin su din nan qulna lahum Allah ce sai muka ce da su kunu qiranatan khasiina kaji umarni da ake cewa amrun takawini sunansa wannan umarnin Allah kala-kala ne yanzu in Allah ya ce tsaye da sallah ba da zakka umarni ne amma umarni ne da aka yi aka rataya shi da kai da aka yi umarnin da ka yi da kanka amma shi wannan umarnin ba in Allah ya yi ba mutum ne zai yi da kansa ba Allah ce ku zama burirrika to ya za a yi da kansu zama su zama burirrika mai da su za a yi yawwa to shine amru takawini kenan Mm. Allah ya ce yayin da suka zo da abin da muka hana su shi sai muka ce da su ku zama birrai kuna kuna tababbu sai ku suka zama birran ba ku yanda za su sai sun zama to akwai irin su sauran sauran birran irin waɗannan yanzu akwai jikokin irin waɗannan birran rakin da tarihi yana yana ya- ya ya- ya kirga cewa ana samun irin waɗannan ta- ta- ta wasu dalilai ko wani ilimi ko wani abu to da sai a ga da sai a samu babu Abdullahi dan Abbas ya ce idan aka maida irin waɗannan mutanen wani abu ko ma biri ko wani abu in aka irin wannan to yana ɗaukar ɗan lokaci in ya ɗauki ɗan lokaci yana zaune a haka don ya zama aya ga waɗanda suke a lokacin shi kenan daga baya kuma shafe su ake sai su bace sai su mutu ba sa ‘ya'ya ko ba sa bari su yi jikoki so
وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب mm.
إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم sake gaya musu ya annabin Allah lokacin da Ubangijinka ya sanar cewa lallai la ya ba sanna alaihim lallai zai aiko musu man ya su muhum su azabi wanda zai ringa ɗanɗana wa Yahudawa mummunar azaba ila yawmil qiyamati har izuwa tashin alkiyama Allah ya ringa aiko musu kenan aka ce aka aiko wani Sulaiman sarki ya dinga ɗanɗana musu masifa bayansa sai bukta nasar shi ma ya zo ya ringa ɗanɗana musu musiba bayansa sai annabi muhammadu ya zo shi ma ba su ji da daɗi ba aka kulla alkawari da su na zaman lafiya tunda dai suna da addini ko sun ki sallama wa annabi muhammadu dai ba mushrikai bane su sai aka ɗora musu jizya za su ringa bayarwa kuma kansu haɗa kai da kafirai a tushe annabi ina suka lallaba suka haɗa kai din annabi sallama ko yazo ya kore su aka fata fata da su ya sumu ya sumu man ya sumu su al'azabi ila mil qiyamati abin da za su ringa haɗuwa da shi kenan kar ku ga ana cewa yanzu gashi can sun yi nasara yanzu can an yi nasara a'a ku dan saurara nasara ba mai ɗorewa bace ba inna rabbaka hakika ubangijinka ya annabin Allah nasari wal iqabi wallahi mai gaggawar yin akuba ne ga wanda ya saba masa in ya ga dama wa innahu lagafurur rahim ko ubangiji mai gafara ne ga wanda ya tuba yace na dawo Allah sai ya gafarta masa to وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون Allah ce wa qatta'nahum fil ardi umama muka yayyanka su muka ɗaiɗai da su banu Isra'ila suna daban-daban a cikin ban ƙasa minhum salihuna amma daga cikin su dai duk da haka akwai waɗanda suka salihai masu bin abin da aka ce a bi kaɗan daga cikin su sun dawo sun bi irin su Abdullahi ibn Salam kenan wa minhum duna zalika amma akwai wanda suke kafirai su fasikai wanda su basu bi ba ko kuma minhum salihuna a cikin su akwai waɗanda suke masu dama dama fasikai kenan wa minhum duna zalika akwai kafirai zalla wa balawnahum bil hasanati was sayyiati Allah yace mun jarrabe su bil hasanati da kyawawan abubuwa muka bijiran musu da shi jin daɗi da ni'ima ko sa ga mai yin wannan ni'imar ya kamata mu dawo tunda mun san daidai mu bi daidai a basu ba wa sayyiati muka zo kuma muka ringa ɗanɗasa musu azaba shi ma dan ko su dawo da Allahum yarji'una ko sa dawo su bi basu bi ba wa khalafa فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون shikenan da suka wuce waɗannan da ake magana a kansu maimakon waɗansu mutane na gari su maye musu a khalafa min ba'dihim khalfun sai waɗansu mamaya wanda ba na kirki ba dan akwai khalafu akwai khalfu idan aka ce khalafu mutanen kirki kenan idan wani ya mutu babba wanda ya gaje shi idan na kirki ne ya bi salansa a na kirki ko ya fi shi kirki ma ya zama khalafu idan kuma ya zama mara kirki bai biyo abin da wanda ya gada ba ya zama khalfu to shine sai ice fa khalafa min ba'dihim khalfun sai waɗanda suke ba ba na gari ba kwarai wanda suka fi na da lalacewa kenan warisul kitab ai shine wani mawaki yake cewa zahaba alladhina yu'ashu fi aknafihim faturuktu fi khalfin kajarjil ajrami yana zaune cikin mutane na kirki da ya ji dan wani abu na sai a ce ga taimako ga taimako duk waɗannan sai suka mutu sai ya waye gari ya ta yin abin sa ba mai ko kula shi yace to waɗanda ake rayuwa a cikin sa a ji daɗi a cikin sasannin su da makwataka da su ai sun tafi sun banne an banna cikin mutanen banza to haka yake rayuwa a cikin mutanen kirki tana da daɗi haka rayuwa a cikin mutanen banza ba ta da daɗi akwai wani abu dal wani mutumin kirki ne na gaske da aka yi shi mai taimako mutane na jin daɗi da zama da shi sai wani makocin rannan sai ya samu wata 'yan larura ta kudi sai ce to zai sai da gidansa amma shi ga katan ga gida ga gida suke da shi ce zai sai da gidansa amma ga farashi nawa ne kudin gidanka ya ce eto kudin gidan da dinare dubu ɗari amma kudin kuma makotaka da abudan dinare dubu sai an hada an siya haka in za ka sai gidan sai da ka sai su dinare dubu da ɗari ɗaya ɗari ɗaya shine kudin gidan dinare dubun kuma shine kudin makotaka da wannan mutumin kirkin saboda kawai wannan ita ma sai an siya kuma ta fi kudin gidan ma eh to shine shi Abu Dharr sai ji labari shi mutumin sai ce ya yi ce to ah to ai irin abubuwan da yake kusa da na in ba dan larura ba me zai sa tashi baka amma dai kawai ni dai shi ko ba yayi bare da aje a ga wancan din shi iya gaskiya da kudin abin sa kenan kuma wadan wani din dan yayi makotaka da wani din sai ya sai gidan haka sai a gudu ya ce a ce to shi kenan tunda ka ce makotaka da mu haka ta kan girma mata to faɗi abin da kake so a baka idan man ka kai makotaka da mu fa khalafa min ba'di mukhalafun warisul kitaba sai waɗansu waɗanda suke mamaya wanda ba na daidai ba wanda su ma sun gaji littafi a taura tana hannunsu sai su ya khuzuna arda hadha adna suna riƙon suna karɓar dan arz dan wani abu kaɗan na mata'i na duniya akan su siyar da addinin Allah ko su siyar da gaskiya su faɗi ƙarya akan su yi ƙarya in dai za su samu kuɗi sai su karɓi wani abu akan wannan sai su baka jabin karatu in dai za ka abin duk abin da kai za a ce daidai ne ya huruna araba ne arab araba duniya ita duniya ba a ganinta sai a cikin wani abu ai akwai wanda ya taɓa ganin duniya da irinsa zalafa in wannan gini kake ganin sunansa ginin cikin duniya ba shi ne duniyar ba haka ita duniya ana ganta ne a cikin arab wani abu idan yanzu sun karbi arab hazi duniya shine in kuɗi ne to kaga wani abu ne to duniya na nan a cikinsa ita duniya kamar kala ce yawwa kala yanzu ka taba ganin baki wai taba ganin baki anan ko fari ba a gani fakat sai aka ji abin kamar bawai ko dan wani ya ce to ba na kai mawa wakin bane ai ni bakin ka gani a jikina ba shi ne ba shi ne ba ni ne bakin ba ni bakin bakin shi zuzurutun kalar baki ake so ka gani sai akan wani abu za ka ga bakin ai an gane yanzu kawai ne to bakin a jikin gawayin ka ganshi ai ba shi ne zuzurutun bakin ba an gane za ka duk wata kala to a jikin wani abu ake ganin kala ba za ka ɗauko kala kawai haka ganta in ka ɗauko fenti kai haka ga shi fari to farin a jikin fentin yake ko me a jikin farin ko bakin a jikin wannan abin yake to ina shi zuzurutun bakin wanda ba a jikin komai ba kuma akwai shi to to haka duniya take duniya zuzurutun da ka ganta ba za ka ganta ba sai a cikin kuɗi a cikin gida a cikin kaza a cikin kaza haka na ake ganinta shine magana so ya khuzuna arad hadhihi dunya suna karbar arab shine yan wannan da wannan da wannan na duniya saboda duniya cikin abin da suke karba yake wa in yatihim ardun misluhu wa yaquluna sayaghfaru lana in sun karba sai su ai wannan ba komai Allah ya gafarta mana mun san Allah mai gafara ne wa in yatihim aradun misluhu ya'khuzu idan kuma aka sake zuwa da wani abin sun ce Allah ne mai gafara to su tuba mana su bari to a in yanzu suka ce Allah ne mai gafara yanzu aka sake kawo karba za su su danna gaskiyar Allah ya ce alam yukhaz alaihim mithaqul kitabi yanzu ba mu riki alƙawari da abin da yake cikin littafin su ba shi kansa idafa wannan ma'ana fice wa mu riki alƙawari da abin da yake cikin littafin su ba sun karanta me shi Allah ya qulu ala Allah illa al-haq cewa ba za su faɗi ƙarya ba sun gada wa Allah gaskiya za su faɗa to kuma littafi a cikin littafin su an rubuta babu al-israru ala zambi Allah bai yi alƙawarin wanda ya tabbata akan zunubi yayi yau yayi gobe ya ki tuba kuma Allah zai gafarta masa wato ashe sai gufaru na ƙarya suke kenan inda babu shi a littafin su tunda in sun yi sun nemi gafara wannan kenan amma su sake yi su ce Allah ya gafarta to wannan wannan ba za a yi haka ba Allah bai riƙe alƙawari da su akan wannan ba Eh, shi kai abu a matsayin ma zunubi ne kasan zunubi ne daban yake amma kai abu a matsayin kana kallon kamar ba komai ko halal ne to shine illa babba kaga kamar riba din nan da ake ta magana da ake wasu suke ta fitowa su za su kare ta to hadari ne babba wannan shi ka- ka ka nemi fitar da abu daga cikin abin da yake ciki Allah ya sa shi a ciki kafirci ne amma ka bar shi a matsayin haka yake amma laifi ne ko da ana yi zunubi ne don haka ɓangaren riba musamman akan abin da ya shafi bankuna marasa ilimi dama suna shiga abin da ba nasu ba ma- marasa ilimin shari'a in suka ce za su sa baki su ce ai kaza ba riba bane saboda ilimi da suka yi na ba na addini ba wannan eh, ba uzuri bane ba dai amma dai su daina shiga abin da ba harkar su ba to amma malaman ake magana ma wanda malaman da su sun san shari'a ta Allah sun san abin da Allah ya harata tsantsa amma a ringa kokarin fidda wannan da wani fenti da kuma a ce zamani ne da wani duk ba wannan riba riba ce haramun haramun ne kawai in an bari kuma an bari shi kenan in an yi kuma a san ana yi shin riba ba kafirci bane zunubi ne to da ka ce kuma zaka fidda ita daga cikin zunubin ma ka ce ba zunubi bane to kuma sai a fada cikin kuma kafirci dan Allah ya ce zunubi ne to ya fi hadari wannan Hmm. wadana su ma fi Allah ya ce ba mun riƙe alƙaw- ba a riƙe alƙawari da su ba cewa ba za su faɗi komai ba dangane da ubangiji sai gaskiya kuma sun karanta abin da yake cikin littafin duk sun gane ba abin da ba su gane ba bari a ce ba su gane ba sun gane cewa lalle tabbata akan zunubi shi ma wani zunubi ne daban kuma a shari'a ta mu haka take zunubi ko mun kankantarsa ka ce yau kana kai gobe kana kai jibi kana kai gata kana kai shi kansa tabbatar wannan wani zubin- zunubin ne daban bayan shi zunubin da kake aikatawa al israru ala zambi zambun afala yaqilun ba sa hankalta ba wadarul akhiratu khairul lil ladina yattaquna kuma gidan lahira shi yafi ga masu tsoron Allah ai inda sun gane da a ce wai dan ka karbi duniya ka ki faɗar gaskiya ka karbi duniya ka danna haƙƙin wasu mutane in hukunci kake yi a kawo ma wani abu a gida ka fito wajen shari'a ka murtike fuska kamar baka yi wata magana da kowa ba ka danna haƙƙin wani da shi bai kawo ba Allah ya ce a darul akhiratu khairun tuna gidan lahira da ka san kuma sai ka je shi ba yanda za a yi ba za a manta da kai ba kuma sai ka mutu in kuma ka mutu sai ka tashi ba wanda za a ce ab- ya mutu ko ai ya man- an manta da shi yana cikin kaza yana nan sai ya fito to in ko ka san haka ne ai abin da za a baka na ka danna gaskiya bai kai gidan lahira abin da Allah zai baka ba shi ya fi alheri amma sai mai tsoron Allah ce lallazi na yata kun afala ta kirun jama'a ba su hankalta da wannan ne in ji Allah to والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين wallazina yumassikuna ko wallazina yumsikuna waɗanda suke rike da littafin Allah alqur'ani kenan wa aqamu salata suka tsaye da sallah sallah tana cikin alqur'ani an yi umarni da ita aka sake fito da ita don muhimmancin sallah Allah ya ce suka tsaye da sallah inna la nudiyu ajra almuslihin kowa Allah ya ce yana shela aji dukkan wani mai kyautatawa dukkan wani mai gyara addini mai gyara kansa da addini Allah ya ce wallahi ba za mu tozo salatan sa ba muna sane to kaga mutanen bayan Allah ku sani cewa Allah baya mantuwa da abin da bawa ya aikata ko mun kankantarsa Allah ya ce ba zai tozartar ba ranar Allah rahira sai Allah ya ce ga abinka Allah ya taimake mu Alhamdulillah rabbil alamin